الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاك الله سبحانه وتعالى da ya tafi mu a wannan safiya da muna roƙonsa ya samun albarka a rayuwar musulunta a ci gaba da karatunmu na muktasar al'akbari yau za mu shiga wani sabon bangaren duk da yake a cikin dai magana da malam yake mana ne akan sahu wato su da rafkanuwa ko su abubuwa guda uku yau ko hudu za mu ji insha Allah a dunkule na farko ya ce wa man jahara fil qunuti fala sujuda alaihi wanda ya bayyana karatun kunuti karatun kunuti shine addu'a da akan yi a sallar asubahi yadda ake yi a sallar a mazhabar malikiya shine idan an yi raka'a ta biyu kafin a yi ruku'u ya zo kuma bayan ruku'u duka zai a mazhabar malikiya ma amma mafi yawa da wanda mutane suka fi sani shine wanda ake kafin ruku'u sai a ji liman ya yi shiru ya asirta wata addu'a sannan sai ya yi ruku'u yawa to wani ita ake ce ma kunuti zai ce wanda ya karanta ta a bayyane maimakon ya yi a asirce wala su juda alaihi ba su jada a kansa walakin na hu yukurahu ta'ammudu amma makaruhi ne ya yi da zanzan mun gane wannan shi ya ce wa man za da surata firraka a taini al'akhirataini wanda a raka'a biyu na ƙarshe ya ƙara sura mun san a raka'a ta biyu na farko ana karanta fatiha da sura misali a sallar azahar da la'asar da kuma magariba da isha'i tunda raka'a biyu na sallar asubahi dama duka fatiha da sura ne a raka'o'i guda biyu na ƙarshe a azahar da la'asar da isha'i da kuma raka'a ɗaya ta ƙarshe ta magariba fatiha kawai ake kuma a sauce ba a bayyana haka ne ko to idan mutum ya yi rafkanuwa da ya karanta fatiha a raka'a ta uku da ta hudu ko kuma raka'a ta ukun kawai ko ta hudun kawai sai ya ƙara sura bayan ya karanta fatiha nan a asirce shine ma'anar za da sura ta firra ka a taini akhirataini na ƙarshe guda biyu yau sai ce shi ma wannan fala su da alai ba su daina a kansa saboda saurin karatu ka karanta fatiha a raka a ta uku ko ta hudu a azahar la'asar ko magariba ko isha sai kawai ka manta sai ka karanta sura bayan fatiha to wannan babu sujada shi ma wannan na biyu kenan mun gane shi insha Allah wa man sami'a dhikra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salati fasalla alaihi fala shay'a alaihi wanda yaji ambatan muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alhali yana cikin sallah shi ma sai yace sallallahu alaihi wa sallam ko kuma yaji an ambaci kawai sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai yace sallallahu alaihi wa sallam sai yace fala shay'a alaihi babu komai a kansa sawa'un ba bambanci kana sahiyan aw amida ko da rafkanuwa mutum yayi ko da gangan wannan ba komai a kansa sai dai nan bayanin da malam bai ba shine a asirce ake yi ba a bayyana ba na fatan fahimci wannan shi wannan asirce ake yi za ga wasu masallatai sun dauka a bayyana mutum zai yi daga an faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka an cika masallacin da sallallahu alaihi wasallama ne ba talatin ne kuskuren ba kuskuren shi ne bayyana shi a cikin sallah a cikin sallah kake to sai kai asirce na fatan fahimci wannan yau ya ce au qa'iman au jalisan sawa'un a zaune kake ko a tsaye ko a wani bangare kake na sallah ba wai ana karatu ba kawai kana zaune ma kana tahiya sai ka ji an faɗi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai maka ce sallallahu alaihi wasallam a asirce kuma ka ci gaba da sauran zikirin da kake in ta iya kake yi in ka tsaya ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da tafiyar mun gane wannan in karatu ne liman yake yi ya karanto surar da akwai sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki yana faɗa kai ma a sace ka ce sallallahu alaihi wasallam yau kawai dai ya zama a sace shine babban abu to shine sai yake cewa wa man qara'a wannan mun ji abu na uku gidan yau sai ce wa man qara'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahidatin wanda ya karanta sura guda biyu ko fiye da biyu ma a raka'a guda au kharaja ko kuma ya fita min suratin ila suratin daga wata surar ya koma wata surar yana cikin karatun kuma a sallah au raka'a ko kuma ya ruku'u qabla tamami surati kafin ya cika sura ma'ana ya karanta wasu ayoyi kawai a wata sura bai cika sura kamin kammalalliya ba yace fala shay'in alayhi fala shay'a alayhi fi jami'i zalika duk waɗannan abubuwan da aka faɗa to ba su da laifi a ciki ba komai a kansa to kun ga darasin namu yau zai saukin riƙewa gaba ɗaya komai ba komai a kansa ko ba su jada ba laifi ba inda za a ce mana kabli ko ba abi ba kuma cewa kana da laifi duka yau darasin yau to alhamdulillah abubuwa hudu kenan ko wanda ya jihar ya bayyana kunuti ba komai a kansa ba su jada a kansa amma makaruhi ne ya yi da ganga wanda ya ƙara sura a raka'o'i guda biyu na ƙarshe shi ma babu sujada a kansa wanda ya ji an ambaci muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah sai masa salati to ba komai a kansa ko da rakkanuwa ne ko da gangan ne a tsaye yake a zaune yake duk ba komai a kansa wanda ya karanta sura guda biyu ko fiye da biyu nan misali mai ake nufi mun a dama kamar da ake yin shafa'i da wuturi akan karanta a cikin wuturi din mutum in ya karanta fatiha ai yakan yi kul huwallahu ahad ya kul a'udhu bi rabbil falaq ya kul a'udhu bi rabbin nas kaga wannan ya nuna mana dama ba laifi a haka to wannan ba iya wuturi ba ko a wata sallah ce idan misali ko sallah asuba ne ka karanta wata sura sai kuma ka goya da wata kai guda biyu sannan kai ruku duk ba komai a kanka ba su jada ba laifi yau akwai sahabi da aka yana wa mutane sallah jama'a suka kawo shi kara kullum sai ya karanta kulhu wallahu bayan ya karanta wata sura sai ya cika da kulhu wallahu shine aka zo shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace me yasa yake haka sai yace saboda san kulhu wallahu da yake shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa san da kake kullu wallahu ya sa ka dan aljanna shi idan ya karanta kowace sura ce ya karanta kafin ya ruku sai ya yi kullu wallahu kowace sallah to sai na gare da suka yi shi karan kwarai ya samu wannan irin gwagwabar falala kwarai da gaske yau da haka ba laifi kawai dai kada ya zama mutum yadda aka saba ma'ana kada ya dauke shi kuma sunna ne ko yake tun da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya halatta wa wancan saboda san sa shi bai ci gaba da yin haka ba yawa ma'ana dai wata ran in kai wata ran ka bari wata ran ka yi wata ran ka bari yawa to shi ne sai ke cewa banda wannan kuma ko mutum ya fita daga wata sura ya koma wata sura baka gama wannan surar ba sai ka fita sai ka koma wata duk sallaka bata ɓaci ba ko kuma kana cikin wata tsaye ka karanta wasu ayoyi a wata sura yanzu ba kamar yadda mafi yawa muke yi ko a cikin sura ce doguwa sai ka ɗauki wasu wurare ka karanta duk inda karanta qur'ani saboda faɗin Allah madaukaki faqra'u ma tayassara min al-qur'an shine abin babban shine babban hujja akan wannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa duk abin da ya sauƙaƙa yanzu idan mutum ya yi fatiha ya karanta aya guda ɗaya komai ƙanƙantar ta sallata ta yi kuma da ake faɗa a lokacin tarawih ko da azumi irin wuraren wai a ce akwai wasu masallatai ana ce musu fijo saboda sauri a tarawih mutum yana so ya sauri a gama sai ka zo ya karanta fatiha sai ya ce mudu hammata ne kawai zai saboda mudu hammata ne aya ce a cikin suratul rahman ko to mutum ya hakan ba laifi ne ba illa dai ba haka aka saba karatun wato sura musamman aya sura ba musamman a sallar da ake son a ji karatun karatun ya zama mutum wa'azi wannan fa'idar mutum a ce yana fahimtar qur'ani ke shi yasa kullum muke cewa a daure ayi karatu yadda in ana karanta qur'ani nan wallahi qur'ani yana da wani zaki da wani gardi da wani daɗi wanda in ba ka fahimtar sa baka san me ake jerin ayoyin yadda suke babu wani mai fassara da zai iya fassara maka yadda abin yake yadda ya kamata sai dai kowa ya kokari shi sa malamai a bangaren ulumul qur'an suna da tattauna akan shin tarjamar alqur'ani ma ya halatta a tarjamar qur'ani daga wani yare zuwa wani yare duba fa wannan ma sai da aka tattauna akan wasu malaman sai suka a kawai a bashi da larabci duk wanda bai iya larabci bai je yayi hasara sai aka ga in aka ce haka abun ka ga an kuntata wa mutane haka abin da yake ya halatta din a tarjama amma suke cewa tarjamar qur'ani a fassara shi daga larabci zuwa wani yare ko wani iri ne gaskiya da ba zai iya ba da ma'ana cikakkiya yadda za ka ji shi da larabci ba akwai wani daga cikin turawa wanda yana cikin waɗanda suka fara fassara alƙur'ani daga larabci zuwa turanci ana ce masa george sale haka ake rubuta salif kamar salif yana cikin mustashriqun orientalist da suka fassara alkur'ani daga larabci zuwa turanci ya rubuta a introduction da ya rubuta mukaddimarsa ta fassararsa ta qur'ani sai ke cewa kafin ya fassara alkur'ani ya ji musulmi suna cewa ba a iya fassara alkur'ani a bashi ma'anarsa ta cika sosai yace bai fahimci wannan abu da yana yana cewa kawai zuga ce musulmi suke zuga littafin su amma sai da ya zo ya aiki ya zauna ya ga ya fahimci larabci sosai in ya je karanto littafan tafsiri da larabci ya iya larabci ya zo ya mai da shi zuwa turanci sai ga gaskiya kalmominsa na turanci ba za su isa su ba da ma'anar da Allah yake nufi yadda ya fahimta a cikin alkur'ani da haka gaskiya mutum ya zama malami shi yasa kullum nake gaya ma ko ɗalibai a jami'a yake za ga ana islamic studies ake kuma da turanci to turancin za mu dole kai lecture haka amma kullum ina gaya ma ɗalibai gaskiya mutum ya zo ya ce shi malami ne ko bai iya larabci ba wai da turanci kawai ya iya abu gaskiya ba zai yi ba malinta a musulunci ba za ta yi ba a ce ba iya larabci ba duk abin ka in baka iya larabcin ba za ka buɗe littattafai ka karanta ba ka karanta tafsirai ka karanta qur'anin ka ji daɗin yadda ake karanta shi ka ji balagarsa da fasaharsa bayaninsa badi'insa in baka ila rashi wannan san ba za ka kai ga fahimta yau shi yasa lalle da wanda yake haddar alqur'ani a ramma da mai koyarwa da mai koyar da tsarki da alwala dole a iya larabcin mu wannan shi ne samu fahimci sakon da Allah madaukaki ke bamu a cikin alqur'ani to Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai yawa kuma mai amfani ya bamu kuma aiki da shi الله سبحانه وتعالى يسر من الأمر الأمر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نعم ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana kiran sallah idan an ambace shi iya salatin za a yi kuwa za a ji eh tunda za ka yi salati a karshen kiran sallah ba duk ambatan ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kai sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka karasa ba shi abin da yazo a sunna iya abin da ladan ya faɗa sai ka faɗa in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yau har ka kare kiran sallah sai kuma in ya ce la ilaha illallah sai kai salati manzo ka ce la ilaha illallah kai ma sai kuma kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma bai zo cewa a kowane ashadu annabi Muhammad rasulullah ka ce sai ka tsaya ka ce sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce ashadu annabi Muhammad rasulullah ina nufi idan mutum yana cikin sallah eh sai idan an ambace shi din na salatin zai yi ko kuwa a in dai a cikin sallah ne sai dai ya talatin banda wancan maimaitawa yau banda magana maimaita a gani samu na a sallah azhar na? sai su jira ba ta kama ka a sallar azhar na baka tuna ba sai yaushe sai da ka zo da asar kayi da asar din suke nan sai ka yi sujada ba da niyyar cewa ta wancan la'asar ce ba kuma sai ka sake la'azhar din ko la'asar ita dama ba adin an manta ta ana yin ta walau ba da sana ba ka nan mun karanta ne ko mun karanta a cikin wani littafin cewa ita ba di in ana binka ita za ka bi za ka yi ta koyaushe ka fito yau ba da mu